المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا لهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى لسانه هذا معنا halka ta mai albarka yau muna goma sha tara watan Satumba miladiya dubu biyu da goma sha takwas mun sake gamuwa don ci gaba da karatunmu na littafi mai albarka na alburda na imam kusiri radiyallahu anhu wadda yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi a darasi kamar yadda aka sani muna cikin darasi na biyar ko haka ne darasi na biyar za mu tashi a daidai faɗin sa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kufari an bu'ad za mu rera daga misali insha Allah sai fassara tare da bayani da yadda Allah ya sauya bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala al-fatihati wa al-fatihati wa al-azim مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالسرق في الغار والصديق لم ير ما وهم يقولون ما في الغار من أرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن العام ما وظن العنكب على خير البرية لم تنسج ولم تهمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أدنت عن مضاع من الدروع وعن آل من الأطم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونجو جوارا منه يحمضني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست درا ولا التمست ولا التمست غنى الدهرين ولا التمست غنى الدارين بيدي إلا استلمت الندى من خير مستلمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست غنى الدارين بيدي إلا استلمت الندى من خير مستلمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمقتصد ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصبا باللمس راءته وأطلقت أربا من رفقة لمني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى عاشت حرة في الأحصر الجهني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جاد أو قلت البقاع بها صيب من اليم أو صيل من الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبقنا أسر الله في البلاد ولا هادي إلى سرارك المستقيم ومأواك يقوم بالشعار اللطيف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله kamar yadda a zama da ya gabata in ba manta ba mun tsaya ne a fasan bil qamarin munshatti inna lahu qalban آه، إن له من قلبه نسبة مبرورة الكسب يسيارا إلى أبنجي وتا أبن ساجاوة cewa shi a wannan wata inda lahu min qalbihi nisbatan wato shi watan yana da nasaba da da zuciyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda aka tsaga watan nan haka zuciyar manzon Allah ita ma an tsaga ta aka ce ne hazzu shaytan din nan da aka wanke ta kai kalkal kuma ba yadda za a yi wani abu ya, ah, ma'ana ya shiga na nau'in shaytan mabruratal qasam rantsuwan kuma kubutacciya wato wadda ba za a yi ah, azumi ko wani abu don tsoron wato a yi hinsi ba wato ba za a yi hinsi ba kubutacciyar rantsuwa ya rage rantsuwa wa ma hawal gawo in an dubi bangaren masu adam kamar yadda na faɗa wasu suna cewa a kasamtu bil kamar ne na rantse da wata su a a wurin su suna iya rantsuwa da irin wannan to sai ya sake kawo ma hawal gawo hadafi ne na a kasamtu wa ma hawal gawo na rantse da abin da gawo saurin ya tarar ko kuma dai ya kawo wata mu'jiza daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka faru a halin lokacin da nubuwarsa ta bayyana wanda sauran annabawa wani mu'jiza ɗaya ce kawai za ka tara suke da ita irin annabi salihu alaihi salam ah, mu'jizar ita ce taguwa ita kadai ya nuna kuma da ta tafi ta ta kare kenan Ah, haka sauran annabawa irin su annabi سليمان عليه السلام الله سخرنا له الرياح الله ya ce mu hore masa iska yana tana ɗaukansa da shi da jama'ansa guduwa guduwa shaharu warawa sha haka yawanci dai sai kuma mu'jiza ta jin maganar guduwa haka in ka duba dai ba su da yawa annabi Musa alaihi salam shi ma ba su fiye tara ba kiswa ayatin kamar yadda Qur'ani ya tabbata amma manzon Allah sallam mu'jizozinsa na taɓa gaya muku malami ɗaya ma na ga ya tara shi ne doktor Mustapha Murad shi kadai a littafi na karanta littafin daga bongo zuwa bongo daga mu'jiza ta ɗaya har ta dubu annabi ya yi kaza wanda ya ga- gajiyar da kafirai annabi ya yi kaza wanda ya gajiyar da kafirai haka irin wa'annan kenan duk wa'annan suna ciki ma hawal garu da abinda wato kogo na garu saurin ya tarar haza shine hawaɗin haza ko jama'a duka annufa abu ɗaya ne yake nufi hawa da haza da jama'a duk abu ɗaya ma'ana sunansu abin da ya tarar din min khairi na daga alkhairi wa min karami na al da kuma karamci wasu malamai suka ce wa ma awal gharu min khairi da abinda gharu taurin ya tarar na alkhairi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa min karami da kuma abin da ya tarar na karamci wato shine sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu saboda me saboda khairu kishiyan sharru ya game komi da komi shi khairu shi yasa aka dangana shi ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi karamu kuma sifa ce ta sayyidina Abubakar din as-Siddiq na abubuwan da ya tai wa addinin musulunci na karamci wanda da baiwa da dukiyarsa da sauransu wanda har annabi sallallahu alaihi yake cewa ma na fa'ali malun ma na fa'ali malun a babaki wato babu dukiya duk dukiya kamar dukiyar wato dukiya duka babu dukiyar da ta amfani kamar dukiyar abu bakar كنت متخذا خير ربي كليلا لاتخذت ابا بكر ولكن قوة الاسلام. لا ذلك يقول يا زلمه بدائي لكن يد الله يدركي Ibrahim a matsayin badaɗinsa da na rike Abubakar a matsayin badaɗi sai ya kuma ɗan kwana ne cikin musulunci saboda haka dai wasu kuma suka ce a min khairin wa min karami duka kowa ba ya ɗauki sifa annabi Muhammadu ya ɗauki sifan khairu da karamu Abubakar ma radiyallahu anhu ya ɗauki sifan khairu da karamu duka wa algaru min khairin wa min karami abinda dogon nan ya tarar na alkhairi da kuma karamci shi ne sayyidina abubakar da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi kullu tarfin min al-kuffari anhu ami wa kullu tarfin dukkan idanu min al-kuffari na daga kafiran nan ami anhu sun makanta da barin ganin sallallahu alaihi wa sallam nan kaga anhu din nan lamiri ne da zai koma zuwa ga sai bila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ko mutum biyu ne a cikin kogo a gare wannan yake gwada ma annabin ne masdar wato sai na bakar dan rakiya ne shi yasa nan aka shafe shi kawai domin lokacin da annabi ya fita an yi haka bayan ya fita ya tashi daga shimfiɗarsa ranar da su annan nan suka yanke hukunci suka ba da wakilcin mutum mutum daga dukkan kabilu na su larabawa akan su zo su yi wa annabi kisan kwab ɗaya wadda dukkansu in dangi ɗaya ne kawai wai ya kashe shi to za a ce sai ya yi za a taru a kansa sauransu a ce sai ya yi kamar yana amma in dukkansu ne in ma diyar ne sai su haɗu gaba ɗaya kawai kowa ya kawo wannan ya kawo sun fi wasu biya biya sai ta biyu hauka wannan Muhammadu ne za su biya biya sun ɗauka irin mutum ne kamar mu haka mutum kamar mu ba yanzu aka ya fi miliyan hamsin biya mutum kawai ba haka irin da kake tsammanin sauran waɗa mutane wanda sauran mutanen da suke sama da mu irin su kai su shuhada su salihai su annabawa su manzanni subulul azmi belle ko kuwar daraja da Muhammad sallallahu alaihi wai za su biya wa kudin sa wai su haɗu da suka zo din ranar shikenan sai ta kare ta faru ta kare suka zo suka jeru suna jira wai ka san dai in lokacin sallah ya annabi sai in ya fito kuma magana ya kare kawai sai su bar kashi kashewan goni goni kisa kisa kisa kwab daya suka zo suka jeru abubuwan gidan masu Allah sallallahu alaihi suna jiran lokacin da zai fito shi kenan sai Allah ya yi magana da manzon Allah ya gaya masa cewa ga sunan ga abin da suke yi shi kenan ba ya kyale sadakar sarar sai ta da sayyidina Ali ya ce zo ka kwanta a kan shimfiɗa sayyidina Ali ya zo kwanta kan shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lulluɓu da farkonsa ma'aiki sai ya fito yana karanta ayan suratul yasin Allah bi bayna yadin suddan wa min khalfi suddan wakshinahum from lives shi kenan sai aka shi kenan ma'ana aka rufe idanunsu kawai ya fito ga su ba suna tsantsi annabi ya ɗau ƙasa ya rika zuba a kayukansu kowa sanda ya zuba ƙasa ka kafin ma a iso kogon in don wai kariya ne ga Allah ya riga kare su ga su kuru-kuru din wa kullu- eh, eh, wannan wa kullu ɗarfin minal kuffari an su alidi sun daga kofar gidan su sahara shi duk wa kullu ɗarfin dukkan wani ido minal kuffari da daga kafiran nan ƙurashin kan makka anhu ani ani anhu sun makanta ga barin kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun makobar gidansa ba wai san da aka je cikin garu sauri ya ta zuba musu kasa shikenan kawai ya wuce ya tafi sa kawai ya je ya samu sai da abakar shi kuma dama ya daure ya ya ingarman dawaki guda biyu yana kira ranar da annabi zai ci sai gashi annabi ya ce to lokaci yayi maza aka buga masa tashi mu kawai ya fito da dawakin sai aka hau kawai sai tafiya da aka yi tafiya aka yi tafiya dare aka ce bari a shiga cikin wannan rabsa wannan anna har da- har rana ta yi fara kamar haske za ta hasko wace har yanzu da mutu ba ga yi ya lafiya ba ayya ku shiga mana suka shiga a shi suna kwance har kan shi kuɗa annabi sun san har har makwancin sa ga shi nan misali shi kawai suka fara shawo wanda su ce a sha a buɗe shi su buɗe shi su buɗe shi su misali kai ta shawari shi ke nan Allah ya sa dai kwanan sai da Ali suna sai suka buɗe suna buɗe sai suka ga sai da Ali a a ashe ba shi bane ya aka yi aka yi sai ɗaya daga cikin su ya ce ai ba ku sani ba ai muna tsayen nan ba ku ga lokacin da ya zo ba kafu ya zuba mana ƙasa a kayan kanmu ya ce ɗaya Allah ya bar idon saboda ya ba su labari don su tabbatar manzon Allah ya kafin su dukkan musan da ya sa mana ƙasa buɗin da wani ta bar buɗin yi ɗin an ɗin mara gashi ku duba kansa gashi nan akwai kai ba ai gashi kai ba ai gashi shi kenan ya za a yi a sai banza sai bin sa sai mu bi shi sai aka ɗauki aka bi ta yi da ya ce a da hutu ba za a kamo shi duk inda ya za a kamo ai an san hanyar da ya ci kan aka yi ke ana bi ana bi har aka zo aka ga sawun da taguwa ana zuwa cewa yau da wani taguwa abu guda biyu aka ga aka yi tafiya samu kudin sanin sawun hanya eh sawun abin nan rakumi ko ya ga in dai dabba ta gina kauci komi yadda abu ya kuya zai yana gane suna da shi kudi a cikin su kawai sai ya ja ya ja su suka kawo yana bi yana bi har aka zo wannan rasu su annabi suna ci sallallahu alaihi wasallam da suka zo din to akwai abin da ya faru wanda za mu iso kansa amma yanzu bari mu ci gaba da fassara fasirku fil ghari was-siddiqu lam yari ma wa hum yaquluna ma fil ghari min ahli fasidqu fil ghari haƙiƙanin gaskiyar nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ghari na nan a cikin kogon sun zo kuma sun jike suna ta musu babu kowa a ciki akwai fasiliku fil hali hakikanin gaskiyar nan gundarin gaskiya wato mubalaga ce annabin saboda gaskiyarsa sai aka saki gas sunan gaskiyar kawai a kansa kawai an gani an kai mubalaga ba ma wai a'a mai gaskiya ba a'a shine ma hakikanin gaskiya sidiku fil hali gundarin gaskiya na cikin gobe yana musu yana nan wasiddiku haka nan mai yawan gaskata wanda ya zo da gaskiya din nan annabi Muhammad wato sai na abubakar kenan mai yawan gaskata shi shi da siddiku shi ma mubalaga ne a wurin yawan gaskata sadiku siddiku suna nan lamiyari ma ba su bar wannan wurin ba ba su gushe a wurin suna nan lam yali ma ai ba su far wurin ba ba su kushe wurin wa hum su kuma wannan arna ya kuluna suna ta cewa a a ma fil ghari min armi babu wani mutum ɗaya a cikin wannan kogo babu arimu arimu wato kalma ce daga cikin wasu kalmomi a larabci an ce sun haura arba'in in kaga sun zo to ba a kawo su sai wurin nafayi ko abu da yake kama da nafayi wurin kore abu ko kuma abu da yake kama da haka sun haura arba'in ba kalmomi kamar kayanar a ƙur'ani ma dangin su can ƙarshe su da ne a yadda ke cewa la ta zan ala lalbi min alkefirina dayyara dayyaru kalma ɗaya daga cikin wannan kalmomi sama da asali ba sa zuwa sai wurin nafi ko kuma abu mai kama da haka kaga can ba nafi ba ne addu'a ne kaga dangin nafi ne la ta zara alal biyar kifira tayyara so shi ne so nan lam yari ba wato akwai nuska da ba lam yari ma ne ba akwai mai nuska so dukan mu nan nuskan lam yari ma ne akwai mai sabani haka eh a'a ba arami ba abin da lam yari ma nake magana akwai nuskar lam yura ya akwai nuskar eh in yari man ne ni ma eh sauran ma haka ne amma akwai nuskar lam yura ya fasirku fil ghali gundarin gaskiyar nan annabi Muhammadu filghari yana cikin kokon wasu diku da kuma mai yawan gaskatawa da shi manzon Allah ne mai yawan gaskata shi sai ke abubakar sittin kenan da yan yura ya ba a gansu ba an zo har wuri amma ba a gansu ba lam yura ya a wancan duskar kenan wa hum su kuma wato lam yura lam yarima lam yabraha lam ya zala ita ma'anar su sai a rike lugogi lam ya fara'a na can na cikin ƙur'ani ko mene ne na yawa lan labraha alayya ake yawa irin sa bara mu kushe ba muna nan muna mun kasa mun tsare akan wannan shanu sai in Musa ya dawo tukunna ya ce mana ba Allah ba mu duku fa mu kasa mun tsari mu tsaya ka'in da da'i wurin bauta wannan dan maraƙi da sabi Musa sabi ya mana to kaga shi hum ya kulona su kuma suna cewa ma fil ghari babu wani min alimi wani daya fil ghari a cikin wannan abin da ya faru shi ne sai annabi suna shiga su sallah da shi sallah ba da annan nan suka doso wuri kawai take sai Allah ya tsa ya tsirar da wata bishiya a saitin kan kofa kofa shiga kofa sai wata bishiya take ta tsiro ta girma da ta tsiro ta girma kawai sai wani wani wani wani gizo gizo shi kuma sai ya zo take a lokacin ba take yanke sai zo ya sake kofar gaba ɗaya cike kofar wurin da saka yanda in dai mutum ya wuce to sai dai ya wuce da gidan a ba ta inda za kai ka wuce ba ka wuce da gidan ba kuma take shi gansu ya zo ya yi wannan saka sai Allah ya turo ta kurciya ita kuma kawai sai ta zo a kan wurin saitin yadda inda ka zo ita ma sai ka wance kalar da dan gidanta kafin ka shiga cikin gudu sai ta zo ta yi ta yi kwai ta yi gidanta ita ma ta yi kwai ko samu sai gida shi ke nan kariya daga Allah to shi ne annan da suka zo sai suka tsaya kamar taku wani taku adadi na taku ne ba su karasa har har dab kofar bai suka turo daya a cikin su yana da ya zo can kawai sai ya gagga bishiyan nan da tsadar gizo gizo ya cika wurin gaba ɗaya da in dai ka shiga sai sai dai sai dai ka wuce da gida ga kurciya kuma ta zo ta yi kwai a wurin inda mutum kuma da ba al'ada kurciya ba ta yarda ta yi ta yi ta zo ta yi gida kusa da inda mutum da ta ji motsin mutum kurciya ba ta sun san da haka shi yasa ba suka ce babu ma fil garibin arimi ba mutum daya cikin wannan kokon kwan saboda me saboda ga kurciya kurciya kuma in ta ji motsin mutum dai to ba ta zama abu belle ta yi gida har ta sake ta yi gida abu to ga kamar yau ta yi kuma akwai mutum har da kwai to shine nan ake ba da imamul busiri yake cewa zannul hamama sun sun zaci wannan kurciya lam tahuni daga ɗauki can ƙarshe lam tahuni ba za ta yi kwai don kariya ga mutum Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai ba zai taɓa ruwa ya shiga take ta zo kai ka ai kwai don kariya ga annabi ba zai yi ba lam lam tahuni kenan alhawlu shine kwai mutiya ce wa zannul ankabuta sun zaci gizo-gizo kuma lantan suj ba zai taɓa yiwa ta zo ta yi saƙa ba ala khairil bariyati bisa kariya ga mafificin halittun Allah Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ba zai yi ba da haka kawai mutum kan ba ka ba a cikin an gane zannul amama sun zaci wannan kurciya lam ta'umi ba zai yiwu ta yi kwai don kariya ga annabi ba wadannan an kabuta sun zaki wannan gizo-gizon kuma lamtan suj ba zai yiwu ta zo ta ce za ta yi saƙan gida alaƙai da bariyar bisa kariya ga mafificin halitta annabi muhammad sallallahu ba zai taɓa ba auren su shine har ma sai da abubakar yake ta su su ba yana gaya masa kafirai ba su da ɗayan su zai haka ya su ya ta ƙasa kafafuwansa haka ya kalla ta ƙasa da sun gamu ya su la zafa su gamu ba wani in yi sun kuya fansu ya duba ta da ke ce la ta hazan inna Allah ba ana ce ma zan nuka billaini billaini Allah salisu huma me kake zato ne kam ga mutum biyu wanda Allah ne na uku su kake tada hankalinka la ta zan kar ka ji bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu mu lamarin mu ba irin da Musa bane alayhi salam annabi yake gwada barka nan Musa ce inna ma'i rabbi san da ya kawo ba iya kafin ya kira Allah ya ce la ta inna Allah kafin ma'ana ai bambancin manzon Allah ya saura ke wajen inna ma'i rabbi sai haji ko shi kuma inna Allah kafin ma'ana ne ka san shi wancan kuma ka zuwa ma rabbi yake annabi ko inna allaha a cikin koko saukowa yake nan kaga da shi guda ne ba la ta zan inna allaha ma'an la ta zan inna allaha ma'an menene yake cewa idan ya kulu li sahibihi izu ma fil ghari ko menene farkon ayat ثاني اثنين إذ هما في الغيم إذ يقول لصاحبه لا تذر إلا الله معنا ko إذ هما في الغار كاجي sauru ya samu shiga Qur'ani lokacin da suke cikin kogon sauru inji Allah iz yaqulu li sahibi lokacin da hankalin Abubakar ya tashi annabi yake gaya wa sahibinsa sai da Abubakar kaji ba kaji girma ba lata kakkai bakin ciki inna Allah ma'ana ai Allah na tare da mu kenan an gama shi ne nan imam al-dusi yake cewa wiqayatul lahi kariya daga Allah kariyar Allah a ganat ta wadatar an mubaafatin daga ninninka wannan bida duru'i na sulkuna Allah ya kare ka ya wadatar daga barin ka ce sai ka sa sulke rigan bulletproof ka ƙara sa wani ka ƙara sa wani ka ninninka su yadda in bullet din ya zo ba ko labarin a cikin ka ba ba zai ji ba. in Allah ya kare ka ya wadatar maka ga bari wai ka sa bullet proof ka kara sa wani bullet proof ka kara sa wani bullet proof kariyar Allah kawai ta ishe kar ma ka sa bullet proof annabi wani bullet proof zai za a nan kuma Allah ya kare shi ga su gashi ba da yake kariyar Allah ta shi shi Allah ya sa bulletproof din manzon Allah shine wannan kurciya ka duba gidan gizo gizo ba da rauni sanda shi ne bulletproof saboda kariya ta Allah ta fi karfin a wai a sa bulletproof shi ne yake gaya mana kana zaune lafiya lafiya mutum yana kallon ka ba wallahi ka fi karfin san Allah ya kare ka shi ne nan karatun kenan bikatullahi aknat al-mudha'afati min at-turuq ka ka gane bayan da bayyana wallahi ka gane gama iskancin ka yi ka tafi gaba shi ne maula kushin kayan da lawan wake ba da sirri ya ce ko a gida ko a daji don ka gabu da makauta mugaye mutane suka kare ka da war hannunka da damar ba kan kayi karanta lakan jafin kafa ɗaya rak ba abin da suka iya rak kafa ɗaya rak amma ka ɗaura hannunka da dama ba kayi ba abin da suka iya rak nan gani nan bari haka za su yi an ce irin wannan ya taɓa faruwa an kamo wani za a kashe shi kawai sai yana ba da kaya ce mai ban dariya an ce wa iya karanta ni lafi Allah zai kare mu sai ta karanta ni lafi ba ɗaya ba ba biyu ba ya yi ta karanta ya yi ta karanta an kawo su hada wani mugu sarki ya yi ta karanta ya yi ta karanta kawai sai ya ga kawo shi harke ce a wuce da shi kwaje da shi kawai sai ga gara kuri usman sun yi ilahi a shi ya fi ba da aiki harke ya ce ɗaya bai kace da shi a na ga abin da na san ce yan karanta ilahi da abin da na ga kuma har sharaɗi ya cika har an tattara yi za ta fita ya ce zo zo ku dawo da shi ku sake shi ce a ashe tana aiki ba ashe tana da ɗa sai tana aiki da shi ne alaƙi Allah ya kariya ci kenan yana ji yana gani ka faɗa su ni lafi ashe an daina aiki ma amma in dai ka karanta sai ta kare ka ta kare shi bi da turu turuwar jam'i ne da turu dirku shine sulke guda daya duru'u jam'in sulkuna ba na ka sa riga bulutun ba irin wanda sojoji suke sa ko mobile din daga sun sa wani dan riga mai wani kamar da aka cusa masa wani su abubuwa bullet proof ne na harbobin diga in bullet ya bugi wurin faduwa zai ba a tun da zai nasu ba inda zai shi akwai mota ma bullet proof cikinta har gilashinta bullet proof ne gahi kana kallon mutum ka saita shi karbe shi in ya bugi ya sai ba ba kun da nisa yawanci wasu gwamnoni goji har ya sauka wannan kula sun fiye da shi za ganta wata ba ta da wani kyau ba sosai ka ganta amma sai tsadan bala'i yan har gobe ba kun da zai har gilas ɗinta ko mintan cikinta kula baya baya baya shi kariyar Allah ta wadatar daga bari ninninka wannan na sulkuna وأنا عالم من الفطن هذا نقوم كارير الله تعالى تر أنا عالم من الفطن لقى بدأوا ككنا نا صولك وكما كشي صولك أطم أطمت صول أطم صولك وكما أطمت بنا يرى أكل الحسن والقصر وتو المبني بالحجارة an gane irin wato katangu manya-manyan nan da ake ginawa da duwatsu wanda in mutum ya riga ya shiga aka sa aka garka da gate babu da ya sai shigo cin masa ko kuma irin benayen nan masu wanda ake gina su ta duwatsu in ka ci aka rufe ka shiga da shi kenan magana ka duk wata hayaniya da ake a cikin duniya idan ka kariyar Allah ta wadatar gabarin wai ka ka shiga irin wannan wurin kafin ka buya kafin ka tsaro daga shari kariyar Allah ta wadatar da wani ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضن ما سامني الدهر zamani bai taɓa kawo min zalunci ba wasta jartu bihi na nemi wato taimako da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa wa niltu jiwaran face sai na samu tserarwa minhu daga annabi Muhammadu din sallam lam yudami tserarwar da ba a isa karya ta an gane tserarwar da ba a isa karya wannan tserarwa na tsira kenan ba wanda ya ce yana da wani abu bayan na riga na tsira ya ce zai sake kamo ne zai wani abu an gane wannan baitin ba imamu busiri yake bai mana annabi ne komin sa kawai shi ya ce ma sama ni dahau a ji wannan da kyau zamani bai taba kawo min zalunci ba ma'ana mutanen zamani wannan majazi ne zamani ya ba kawo zalunci mutanen zamani zamani bai taɓa kawo min zalunci ba wasta jartu bihi na nemi taimakon annabi muhammadu sallam gudumowansa na nemi mafaka a wurinsa illa face wa niltu wa niltu jiwaran face sai na samu tseratarwa daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min hukum lam yudami tseratar wanda ba a isa a karya ta ba a isa a karya wannan tseratar wanda annabi ya nemi tseratar wadda lam yudin mana lam yusab sahibi ba abin da zai samu mai wanda wanda ya nemi ba faka din aure mai ya nemi wannan taimako to anan ma sabani din nan akwai nuskar ma zamani akwai mai ita a cikin ku ma zamani jihar babu na a garin tabi yawwa to shi ke ma zamani shi ke akwai nuskar ma zamani saboda kar wata rana ka je ka ga irin wannan din ka rasa ya zaka fassara shi yasa nake kawo saboda a fassara shi din ma in yazo wani mai littafi yazo zai alfurda wurin da yazo da nuskar wannan to ka san yadda zaka fassara masa shi sai ka ce mai akwai nuskar ma zamani shi kuma ko zamani bai zo min ba bai zo mini da raimar da zalunci ba ko saba saba din yana da ma wato bai da samar wai ashi a sama ma kallafa ne kallafa ne zalunci ba bai zo min da zalunci ba raimar din zalunci akwai nuskar wurin zaimar din nan yau yauman nuskar ma zama tana zuwa da yauman ne ba zaiman ba ma zama ne daru yauman ma'ana a wancan nuskar zamani bai taba wato zalunta na ba yauman daidai da rana ɗaya ma zamani zamani zamani ai zalamani ma zalamani daru yauman ma'ana zamani bai taba zalunta na ba daidai da rana daya wasta zartu bi na nemi taimako mafaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa wa lil jiwan fa ce sai na samu tsiratarwa minhu daga annabi lam yubadi tsiratarwar da ba isa a karya ta ba wannan tsiratarwar da yake ba isa a karya na tsira ke haɓa inda annabi ya kira sanin ma'ana ya tsira in wancan nuskanci an gane da za a fassara ma zamanin daharu yau ba zamani bai bai taɓa zalunta na ba daidai da rana ɗaya in nan ne kuma ma zamanin daharu zaiman zamani bai taba wato bai taba kawo min zalunci ba zaiman din zulman kenan zamani bai taba zo min kawo min zalunci ba wasu jabu bihi na nemi taimako da annabi bakon ma'ana mafaka kenan illa wa lilfi ciwaran face sai na samu tseratarwa minnu daga annabi bakon lam yudami tseratarwar da ba a yi sa'an karya ta ba wannan tseratarwar da ya walalta walalta masjid gina dareni wato dai kawai a nan wannan banki da na fassara ana koyar ma ne duk abin da ya taso maka wanda duk ya tashi zai cuce ka kama masu Allah kama annabi ka gani da mutum ya tashi zai kawo ma wani zalunci ka ce Allah dan manzon Allah ka isar min sharrin wannan mutum Allah ya tashi yadda ya faɗa bai taɓa neman taimako da manzon Allah ban mafaka da manzon Allah da zaluncin zamani ba a ce sai ya samu annabi ya kawo mai bai ya tseratar da shi ba wallahi ka ma ka bai ko tseratar wanda ba a yi sa karya ka tsira ke inda ka rike manzon Allah duk abin da ta san ba kama annabi ne shi yasa shi Ibrahim a wani yake cewa shi ya samu annabi duk abokan su annabi shine sulkensa wato mai kauri wanda aka saka su saka ne kauri wanda ba abin da ya sai kuma shi lalka masu zina tare ban taɓa neman wadata ta gidaje biyu nan ba duniya da lahira ke min yadda a hannun manzon Allah sun san in zo in nemi wadata wadatuwa wadata ta duniya ko ta lahira a hannun manzon Allah illa salamtul ada face sai na yi sautu na baiwa min khairin mustalami daga mafi bincin wurin da ake yi in ka ɗauke shi a nuskar mustalami ke an gani ma'ana ban taɓa neman wata illa salamtul ada sai na samu wannan baiwa da na nema din min khairin mustalami a wurin wato mafificin wurin da in an nema ake samu ba ma nan irin nuskar mu illa salatu ma walal tamastu gina tare ne ban taba neman wadata na gidaje biyu na duniya da lahira ba bin yadda ya harin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa salatu face sai na samu wannan baiwa ne in dai na nemi wata baiwa ta duniya ko ta lahira a hannun manzon Allah illa sallallahu alaihi a ce sai na samu wannan baiwa min khairi mustalimi ko a wurin mafificin masu baya in ya zo da mustalimi ke an gane bayanin kuwa amma in mustalimi ne ba a wurin mafificin wurin da ake yin sau kuma a samu wato mustalami hannun manzon Allah wani lokacin da za ka karbi abu a wurin a hannunsa hannunka zai shafi hannun ko shi malmusa inda aka yi wurin mafificin hannun nan da ake shafawa wurin karɓar kyauta ne hannun wancan ba duk wani mai bada kyauta da za a zo karɓar kyautar a shafa hannunsa hannu ya haɗu da hannu wurin karɓa a shafa jikin hannu babu kamar hannun wancan Allah sallallahu alaihi saboda yawan bayan wasu shi ne khaira bus talami malmusatun inda akhdhil ala'i mustalimi kuma mafificin mai bayarwa دكت لا تنكر الوحي من رؤيه إن له قلبا إذا لنبت العينان لم يلد لا تنكر الوحي كركي مسو أي من رؤياه لدك مفرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko mafarki yayi yace an gaya mini kaza ko naga kaza to karka ka kai musu wahayi na mafarkin da an gane ai qur'ani ya tabbatar da haka لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فاعلموا ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا كو لقد صدق الله رسوله الرؤيا kaga mafarkin sa ba wahayi ne kaga kar kai musu la tunkiri wahaya bin ruya kar ka yadda kai musu wahayi da ya karba daga mafarki da yayi yace an gaya min kaza tun ma ba a ko jibrilu bai fara zuwa wurin sa ba. hadisi ya tabbata a bukhari a farko farkon bukhari bai taba yayi mafarki ba sai abun an gaji kamar yadda asuba ta in dai ai in dai an yi dare ai sai asuba ta zo to kamar yadda ake ganin asuba haka ake ganin abun da mutum Allah ya faɗi yana da duk abin da yace na ga kaza ya to sai an ga abu sai an ga abu don haka la tunkiri wahyi bi ruya kar da yadda kai musu wayi na daga mafarkinsa inna lahu qalban saboda shi manzon Allah yana da wata zuciya lami ya nabi can za a dauko karshen inna lahu qalban yana da wata irin zuciya lami ya nabi da ba ta yin bacci idan na matil aidani idan idanu su kai bacci shi manzon Allah irin sa ne kawai yake bacci amma zuciya ba ta inna lahu qalban yana da zuciya lam yanabi da ba ta yin bacci idan na matin aidani idan idan idanunsa suka yi bacci kaga ashe shi kan idanunsa ne kawai suka yi bacci amma zuciya ba ta yi shi yasa hadisi ya tabbata a cikin babban littafin da tajul jami'in lil usul menene hadisi wata rana an aiko mala'iku su kawo wahayi wa sayyidina rasulullahi da suka zo ɗakinsa sai suka samu yana bacci sai suka hau musu tsakanin su sai ɗaya ce to a isar mana sai suka ga ha ha yana bacci yayi sai yayi wanki ko muka isarwa muka isarwa kenan sai ɗaya ya ce ya ai innal innal aina na'imatun wal qalbu yaqsa ai shi idon sa ne kadai ke yin bacci amma zuciyarsa a fadake yake yana jin mutar wau abin da zan kai ne kana bacci ana hira baka ci amma ban da manzon Allah su duk abin da za a faɗa yana ci suka hau musu wanda suka ce a fa a tada shi wanda suka ce a faɗa kawai kuke musu kuka ce muku idonsa ne kawai yake ruwa zuciyarsa tana ci duk abin da aka ko ko da ya halin bacci ka sani shi karshe dai aka ittifaki kawai a faɗa ne ba ba ba tada shi hakan aka kuma gashi har ya iso mu inda bai ji ba ai da da sai dai abin ya wuce kawai ba ba wanda zai ji ba duniya da liha a rubuto an yi haka inda bai ji ba ina zai babu labari sun zo asuna musu a yajin ne ko to wannan hadisi ne inna al'aina na'imatu wal qalbu yaqdadu sallallahu alaihi wasallam aha ذاك حين بلوغ من بلوغ من نبوته فليس يشكر فيه حاجز كبير وذاك wannan maganar da ake yi na mafarki da yake yi ya faɗi magana kuma ya zama wahayi hina bulughin min nubuwati a yayin da ya kai matuƙa ne na isowa na annabtarsa lokacin da ya cika shekara laisa yunkaru fi a wannan hali ba a yin inkari ومنزل الله صلى الله عليه وسلم حال الكلم حال إن يي مبركي يقعب تبع إلهي متلم دقى أحلام متلم من اسم فاعل عن جانب اسم فاعل متلم متلم جاجا أين أظن أتي سورة يوسف أبغاض أحلام أحلام أبغاث أحلام mafarkai ko ahlam wannan kenan ba a ba a walaisa yukan fi ba a inkarin sa fiye a cikin wannan hali halin mutalibi wa halin in yayi mafarki ya faɗi bayani a wata nuska walaisa yukaru bin hu halu mutalibi bin hu ba ba fi ba a wata nuska akwai mai nuskan bin hu eh to akwai nuska بارك اللهم وحيك مكتسب ولا نبي على على على menene gaibin bi mujtahid tabarakallah alkhairan ubangiji sun yawaita ya ba sultanuhu wa azuma sha'anuhu ko alkhairan ubangiji sun gir sun yawaita ma wahyun bi muktasabi ai wahayi shi ba a neman sa annabta ba a neman sa ba a sururin sa a cewa za ka dage kai ta kai kokari ka zama mutumin kirki ka wuce sauran mutane har ka zama wali har ka zama siddiqi har ka zama har ka zama annabi ha ba a ne ba ai ba ai ba ai ko za ka mutu wurin da ba ka samu annabta ba kawai Allah ya stafi Allah ya stafi da ne min al malaikati rusulan wa min nas ko zaba kawai yake eh ka shirya ne zabe ka in baka shirya ba ma ya zabe ka ka sani ya zaɓe ka baka sani kuma ya zaɓe ka amma ba wai kawai za ka zo ta hage wanda da ƙoƙari ka da zaman ka buɗe kirki kana ta ƙoƙari har dai ka zama annabi ba haka ne ba wahayi da duk sani shi annabta ba a tsoron sa ne ba ka ta ƙoƙari haka samu bayan ai da da yawa sun samu ai akwai masu ƙoƙari ko da sun samu irin su shi Ibrahim sura nan inda ana samu wurin da ya bai da su abba tun yaushe a ko sun ge shan gibi ba tafiya tafiya a da sun da sun je to ba a samu wurin ne ba zafin ne ba ba ba da Allah ko zafi da yawa da su samu da ana ne a samu la nabiyun ala ghaibi bi mutahammi babu wani annabi da za a zai zama abun tuhuma ala gaibi bisa gaibi da ya karɓo wurin Allah ya isar wa mutane a ce ƙarya ne kai ba annabi bane wannan magana ba daga Allah ka karɓo ba a duba annabawa duk abun da aka ji daga gare su daga Allah in ka tube su ma sai dai ka lalace in dai annabi ne na gaskiya to ba a duba shi akan abin da ya zo da shi da gaibu daga Allah na wahayi sai dai kuma annabi ƙarya ne shi kuma in ya zo da ba Allah zai ƙarya ta shi ya bayyana shi a yi mutane annabin gaskiya duk abin da aka nema ya yi zai yi annabin ƙarya kuma ko ya ga wani abin da wani annabin gaskiya ya yi ce zai yi to Allah zai bayyana shi ko lokacin da sayyidina rasulullah yake buɗe ido ido mutumin da yake makafo gashi nan ko hadisi a cikin sayyidin tirmidhi haka ne ba yana budewa ba idon makafi ko ayunin ummiya Allah ya ba shi yana budewa in ji manzo Allah su wa azanu summa kunne da yake toshe ya kusa shi ce to sai gashi to sai ya ba shi ba da yanzu yace yana yi sai a kawo ba mutum da ido daya aka ce kawai ya bude ɗaya baba bai ido biyu ne suka makance ba ɗaya ne kawai bayan da ya buɗe sai ce zo nan yana zuwa kai da ya shafa idon marar kare sai ɗayan mai kare bayan sai aka tabar ɗaya ne kawai wai zai shafa shi ya buɗe ne kawai sai shi mai kare bayan rufe kawai shi ke kare rif asara goma da ashirin to haka wala da biyu ala gaibin bi mutabi ba wani annabin Allah da za a yi tume shi a bisa gaibin da ya karbo daga Allah kam abra'at wa sabab bil lamsi rahatuhu wa atlaqat arafan min rifqatil laban na so sai kam da yawa an samu abra'at wa sabab sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahatuhu tafin hannunsa mai albarkar nan abra wasabat da yawa an samu ya warkar da mara lafiya wasabat wato ya warkar da cuta ciwo wasabat ciwo marabat wasabat akwai nuskan wasibat akwai mai ita to akwai kam abra'at rahatuhu wasibat wasibat kamar marizan kenan da yawa tafin hannun manzon Allah ya warkar da marar lafiya in an ce wasaban kuma da yawa tafin hannun manzon Allah ya warkar da wasaban maraban mana ciwo billafsi ta hanyar shafa ciwo ko shafa mai ciwo kawai sai ya mutu kafin manzo Allah yana shafa shi kawai sai ya mutu da yawa an samu haka ba wai sau daya ba kam ya ce da yawa in ka shiga duniyar hadisai in ka fara ganin irin wannan sai ka kare da su bayan kata da ana tsakiyar yaƙi wani ya cako ya caka idonsa idon ya lakato shi idon ya faɗi sai kata da ya riko hannu idon da hannunsa ya zo gaban manzon Allah su ya ce ya rasulullah an cire biyu annabi ya ce kawo shi in gani ya karɓi gundarin idon haka ya cusa shi cikin cikin wannan lokon inda ya fito din yana shafawa da hannunsa kawai sai ido ya koma na tare ya ce wallahi idon da ya faɗi in ina so in yi kallo sai na rufe ainihin wanda bai taɓa cin jin ciwon ba don yana takura ni wurin gani da kyau sai na rufe shi sai in gani sai ga abu kiliya wanda bai taɓa jin ciwon ba sai yana hana shi ma gani da kyau sai ya rufe shi ma wani lokacin yana so ya ga abu da kyau saboda tsabar kyawun da bai shafa an tsare hannun wani ba ga guntun a hannunsa ya zo annabi yana kama yana haɗe inda ya abin da ya shafa da hannunsa kawai sai ya jori sai ya jori kawai irin su suna nan tuni tuni suna nan in ma jinnu ne ya samu mutum haukan inda jinnu ne ya zo a hadisi ko an zo cewa wata mata ta zo gaban mai manzon Allah sallallahu da kanta wanda aljami ya buge shi ko aljami ya buge da ya ta zo da shi annabi yana ana kawo dan kawai annabi ya shafa jikin dan yana shafa shi haka kawai kirjin sa ne sallallahu alaihi ya shafa a hadisin da ko yare yare wa ruya annamra atan ja'at lahu sallallahu alaihi wasallam bibin laha ko bibin laha bihi juhun ba ba sa ha biyadihi al-mubarakati sadra ko wai fata'a ta'atan siyaru ya fata'a ta'atan akhara jamin jawbihi مثل الجلو الأسود kaji haka lafazin hadisi matan ta zo da ɗanta wanda aljanu ya buge ɗan tana kawo shi gaban manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam sai hannunsa mai albarka ya shafa irjin yaro yana shafa fa ta'a ta'a yaro sai yayi wani irin amai ta'a ai ka'a kai ta'a ta'a ko sai ya wani irin amai aman kuma take da ya aman bakara da bin jauki jiruri al'aswad sai wani abu ya fito wani abu ya fito kamar baƙin kare ya amar da wani abu kamar bisu jiruri aswad kamar wani ɗan baƙin kare haka ɗan karami sai ya amar da shi shi kenan kawai take yawon kamar bai taɓa shafa ɗin jinsa kawai sai a bari ya ta abai kawai sai ya amar da wani abu kamar ɗan kankani kare baki siffan abin da ya amar ɗin ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin suna nan da yawa shine kam abra kam abra rahatuhu wa sabat da yawa rahatu tafin manzon Allah su sallallahu alaihi abra'at wa sabat ya warkar da ma'ana abra'at sabat wa sabat ya warkar da rashin lafiya in wasu ne kuma ya warkar da marar lafiya bin lamsi ta hanyar shafa da wannan hannun nashi wa atlaqat araban da yawa kuma an samu manzon Allah atlaqat araban ya saki ko ya kwance araban kulle kulle bin rifatil lamabi na daga kulle kulle na na na kulle wato na daga kulle kullen zunubai kulli da zunubai kamar zunubi ba kamar in ya yi wa mutum yawa kamar yadda kamar abu a ɗan wura mutum da ido ya tamke shi haɗa shi da bishiya haka zunubi yake wa mutum ɗaurin talala to da yawa mutum zai zo gaban manzon Allah har bayan ba annabi ya yi wa Fati kai ka bar ma yana da rai kamar bayan annabi ya yi wa Fati gashi nan Qurtubi ya kawo Qabari ya kawo har Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi wa Utabi da balarabe kawai ya zo ya faɗi gaban raudar manzon Allah su ya ya ja rasulullahi Allah ya gaya mana wala wannan idzalabu akum ja'u fa fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul la wajadu Allah tawwabar rahim da mutanen duniya gaba ɗaya za su ci kansu da zunubai su zo gaban ka ya rasulullahi su ce ka nema musu da wallahi da su samu Allah ba yawan karɓar gafara ba yawan jinka take take yanke balarabe kaurin ne yana tafiya wanda ya riwaya ya ce take sai magalaban ni a idaya sai take sai wani irin bacci ya dauke ni kawai take a lokacin da balarabe kawai yake tsawo baccin na dauka ta kawai ashe aika za a yi sai daga ban san Allah san san sai ce illa ila arabi mazan nemo wancan balarabe kawai da ka gani ya zo ya fadi a gaban rawa nemo shi kullahu qad gufira lahu ce ne da shi an gafarta bar kabdu ban nasu kaji annabi wata riwaya kuma da ya yi magana a riwayan kurkuku kenan cewa aka yi ashe abu kenan ba ba ɗaya ba ne cewa da shi aka yi kan gumira na kafa cikin kafa an gafarta ba kowa da yake wurin sallah yace an gafarta shi ne nan wa atlaqat da yawa annabi ya kwance a riban ko a raba bir wato kulle kulle bir rifqatil lamami daga kulli daga kulli na zunubai annaban zunu kanana irin zunubai sigar wato ga yana a cikin najmi ko illa lamam inda rabba wasu da aka ko bai farko mai الذين يجتنبون كبير الاثم والفواحش الا اللبن. كرتا دابو دار انزل كبير الاثم الذين يجتنبون يجتنبون كبير الاثم والفواحش وإن سكين نيسانتا كبير الاثم babban zunubi ko kaba'iral ismi a riwaya kira'o'i manya manyan kaba'irori na zunubai illa lamar sai dai kawai kananan laifi zunubai shine kawai ba sa yi to Allah yana gafarta wannan kananan in dai sun nisanci in ka ji tani kun kaba'ira ma to hauna anu to kafir an kun sai ya ce wani rufin ku madakalan ko mudukalan karima min rifkatin dami rifkatu da aribu kaga duka kulli kaga luga ka samu luga din ka ko atalaka saka sakan abu ko kwanci abu wa atlaqat araba da yawa annabi ya kunce kulle kulle min rifkatin labibi labibi daga kulli daga kulli ko kulle da zunubai mutum ya tsofa da tarin zunubai gaban manzon Allah annabi ya kwance zunuban ya ce je ka sun tafi kawai an gaba yawa ya yi haka wa ayati sanata sha'ba'a da'watu hatta hakat gurratan fil asuri asuri tuhuri wa ayati sanata sanata ba surata ana na wani suka wai su sa surata wai su musu haka suke na sanata wa ayati sanata sha'ba'a da'awatuhu shine fa'ida addu'ar annabi Muhammad a hayatin sanata shaba'a ya rayar da shekara fara addu'ar manzo Allah ya rayar da shekara fara shi ne wancan wanda shehu ibrahim ya kawo imani shi ne wa abu yahu suka san gaba mu duwa biyu da rai da jani da mutu ko kuma wancan dai na gaba wanda yake cewa قال مسرمدا أشار إلى مدن فقال مسرمدا وإبرام مسك الماء أمسك بالهواء شيء ذكر أنا وآية السنة الشعباء دعوته الدعاء من زمان الله ده أجا ينا خطبة أكبر أكبر كوكا أشكن رانا جوبا ينا مبر ينا yana kutuba aka zo aka ce ya sunan dabbobi suna mutuwa kaza kaza amfanin gona yana lalacewa har ya yi dame mu wannan shekara da ya daga hannu ya addu'a wannan addu'a da awar wannan addu'a da yayi a yati sanata shaba sai ya raya shekara fara din nan shekaran da ake cikin rashin ruwa fara da yasa aka ce mata shekara fara saboda dukkan komi ya bushe duniyar ta zama fara kaza in har ana samun ruwa ai duniyar baka wulun za ta da korayen ganyayyaki ko sai kaga ta yi lim ta yi koriya ta yi duhu ko sai su shekara ta da fara ko ya kare duk ta bushe ta yi kankarar shine annabi ya rayarta ma'ana a haya akhsaba wa ayati sanad ay akhsabati sanad akhsabati sanata shaba'a addu'ar sa sai ta dawo da shekara wadda take fara ta dawo ta yi koriya ta yi liblib hatta hakat har san da shekarar sai kama da ta kwaikwai kurratar wani abu mai kyalkyali fil asuri tuhumi daga cikin shekaru waɗanda suke baƙaƙe da zamanai wanda suke baƙaƙe ya fita ko sai fasa ya fita ma'ana shekarar hatta haka har kai kama da gurratar wani abu mai kyankyali mai haske fi a asuri tuhumi daga cikin zamanai wanda suke bakake kara ta zama bakakan idan ai ruwa ya zubo ma'ana zamanai shekarun da aka yi ruwa har wannan shekara farar ta kwaikwai ta yi kama da zamanai shekarun da suka yi baƙaƙe ma'ana duniya ta sharuwa ƙasa ta ƙoshi da ruwa ta bidda ciyayi ko ina ya baƙin ya yi kore ya sha ne limin wannan farar shekarar sanda ta kwaikwayi wa idan zamanai shekarun da suka yi baƙaƙe suka cika da ruwa suka ƙoshi da ruwa shi ne magana sannan aka kiran shekarar shekarar shekarar ruwa dan san kai ta rusa gidaje sannan ka dawo kuma aka dauki annabi ya yi addu'a ba mun ya tsaya ba sati guda ana ruwa kamar da bakin kwarya sannan aka nemi da za ka shiga kuma dan abu da ba mai abun da ya nema sallallahu alaihi wasallam da aka fara kwararo abu sannan ya ishi mutane kuwa shi ne karshen baitin an gane ina dai bayanin kawai hatta haka hatta shabahat kenan hakan hatta haka hatta kwaikwayi gurrata ta yi kama da mana wani abu mai haske fi a asurin duhuni daga zamanai wanda suke masu mana shekaru da suka suka sha ruwa har ko ina ya yi baki mana ya ji kana ganyayyaki da ciyayi ya zama da bako ko ina ya zama ko ya yi baki ko بعارض جاد أو كلتا البطاحة بها سيف من اليم أو سيل من من العدل shekaran bi'aridin jada jada shekaran ta yi baiwa ta saki baiwar ta bi'aridin da wani irin girgije da ya zo da annabi yayi haka da ya addu'a daga hannayensa sai ga wani girgije ya zo ya cikin baya bi'aridin shi ne haza aridin mubdin a wannan girgije ne wanda zai bamu ayya Allah ya ci wuta على عارض من بل هو ما استعجبتم به لتبد على أدعاكم سبد عصر ya aridin jada sai gashi jada ya yi baiwa da aridin da wani irin girgije wanda ya taba da ruwa au kiltal bibaha ko kuma kai za ka zaci ka zaci kilta sanan da ka zaci albibaha sassan ƙasa a babban shi ne sashi da ƙasa abubuwa to ribaha jam'in sa sassan ƙasa biha saibun kai ka ce kwarara ne minan yammi na daga wato kogi ko ina na sassan ƙasa ne fara ruwa ya da ruwan saman yayi yawa ko ina sassan ƙasa ya ta kwararar da ruwa kai ka ce wato wani kwarara ne daga kogi sassan ƙasa suka zama kamar kwararowa ne daga kogi aw sailun min diyami ko kuma wani zubowa ne daga fashashen dam ka san dami ya fashe in ruwan fara zubowa ya rasa inda za a shiga to sassan kasa ko ina sai ya rika kwararo ruwa kai ka ce kogi ta zamo ka kwararan kogi ne au sailun min diyami ko kuma kai ka ce zuba ne na dam ya fashi ne ani me da ce wa diyami ayya sailun min diyami shi da afwan min al-alimi ni ma'arif min al'arbi na daga dab dab gari zuba kai ka kai ka ce zubowan fashashen dab ne kawai ruwan sama ne kawai ba a ko'ina kan zuba da addu'ar da sama ba san zuwa wani su sun haka wanda shi ne ƙarshen wannan babi insha Allah a zama na gaba sai mu shiga al-fasl sadis fi sharaf al-Qur'an al-Karim wa badi in Allah ya so saboda haka na tura mana karatu da kun samu ƙarin minti goma akan ka'idar awa da muke yi amma dai ya na wuta mu tura karatu da yawa abu bai tilawa ke nan yau ya fi goma ko ko ya ko bai fi ba goma sha biyu ba sha haka nake so karatu ya tafi kawai يا رب يا رب يا رب يا سبب وكم مقيسا لنا بالله يا قدوة يا ترى للبراد يا تل يا من لا له شفاء كلا ولا ورد وقيت بينه وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له حق ولا نجم تل يا كل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ذل فرج نعمة ذل فضلك الله ولا نال ونزل ولا حزن بالمصطفى المجد والمختار سيدنا محمد الثاني لا ثاني عليه الصلاة والسلام على خير الورى جددا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولا دليل صراط المستقيم ولا نحن من العزة والسلام الحمد لله رب العالمين